الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yini na ko dare na laraba tara ga watan rabi'i na tsani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba watan da ya gabata mun tsaya a daidai inda wato a cikin akamun jama'i mun tsaya a daidai gaba ta biyar mun kuma yi darasi a jirin da uku a cikin wannan littafi mai albarka a samun jana'i a can baya idan ba manta ba malam ya fara yi mana magana akan waɗanda wato idan sun mutu ba za a yi musu sallah ba malam ya lissafo mana waɗannan mutanen waɗanda ya kawo su ɗaya bayan ɗaya na farko shi ne wa ƙaramin yaro ko jariri shi akwai istisnai akwai wato kamar zaɓi a kansa cewa idan an ga dama a yi masa sallah in kuma an ga dama ba sai an masa ba na farko ke sai na biyu wane ne shahidi ko imamun ba da misalai a kansa sannan na uku kun yi ziru wanda aka yi wa haddi misali wanda ya yi zina aka yi masa haddi shi ma wannan wato wannan garzin ya hau kansa ko wani abu da ya kama da wannan sai na uku ka faɗa ko sai na hudu waye na hudu wanda ya yi wura fasiki wanda ya juhura wajen wani sabo ba ma ya kunya kowa ma ga yawa yake shi ma na na na na hudin kenan na biyar shine wa eh wanda ake bi ba shi wayannan su ne guda biyar da muka yi za ku iya tunawa wanda dai ne yau za mu tashi na shida mana yake a tsari na shida man dubina qabla an yusalla alayhi duk wanda aka binne kafin a yi masa sallah shine na shida wanda aka binne kafin a yi masa sallah aw salla alayhi ba'dhum duna ba'd ko kuma a samu wani tajin mutane suka yi masa sallah banda wasu wasu san masa sallah wasu ba su yi masa ba kun ji na farko kenan a samu ba a yi masa sallah gaba ɗaya ba a samu wasu sun masa sallah wasu ba su samu sallar ba kamar da za ka ana samu haka a ce sallar karfe takwas za a yi amma ga mutane sun dawo sai kawai a ce a yi ko sai wasu su zo daga baya to za mu ji ne hukuncin wani nan idan ka zo yanzu ka tafi yi wa mutum sallah anguwa ka za ka je ka tara an yi kana da wani option da za ka iya yi ko ba ka da shi yawwa shine maganar da malam zai yi mana anan wa yusalluna alaihi fi qabrihi sai fi qabrihi sai fito in ba a masa sallah gaba ɗaya ba kuma an binne shi tana faruwa kamar wanda ya mutu yayin hatsari a hanyar wani ne za ga mutan garin su ba san waye ba suna zuwa su ne su mutu tabbatar musulmi ne sai kuka ji kuka bincika ya da Allah bai fara aka ce ai gaskiya wasu bayan Allah sun mutu anan amma duk mun je mun kai ko kuma wani bawan Allah ya mutu anan kun ga motarsa sai kuka ga motarsa ce aka ce amma mun rufe shi a waje kaza sai ku tsufi masa sallah ko da sun masa ko da sun masa kaga wannan wato ko kuma kawai wata kila a hanyar maguzawa ne ba kawai rufe shi suka yi ba a yi masa sallah ba ko kuma musulmi ne ba shi da wannan tunanin cewa bari a yi masa sallah kawai suka rufe shi a gefen hanya to za ku yi masa sallah to idan aka samu kuma yan garin sun masa sallah ba shine yake ba a kenan wani taki to shi ma kuna da damar ku yi sallah in dai ba kai ba babu laifi fa yusalli salluna alayhi fi qabri ala an yakuna al-imamu fi surati thaniya to ga wata gaba sai ce amma da sharadi limami ya zamto limamin ya zamto an ya kula limamu fi suratin thaniya mimman lam yakun salla alaihi wato limamin ya zamto fi suratin thaniya a gaban nan a hoton nan na biyu magana biyu ya yanzu ta farko ba yi masa sallah gaba ɗaya ba ta biyu kuma wasu sun yi wasu ba ba sai yake to kada a zo yanzu misali an yi sallar da kai da wasu ka zo ba ya sallah ba sai kace kace ina kabarin yake sai kawai ka nuna mu sai kuma za su yi masa sallah sai ka shige gaba kai liman kun gane shine kada ya zamto limamin a wannan surar ta biyu ya zamto cewa ya yi sallah a farko shine yake liman lam yakun sallah a rubu ya zamto limamin da zai yi limanci a yi sallah a karo na biyu ko a kabarinsa ya zamto shi bai yi sallah ba a ila ne yan garin ku ne yanzu daga bauchi ko gombe ko kaza sun zo sallah kuma an riga ni kai kuma daga yake sai ka ce bari raka ku da aka ji an ga kai ne dan karatu a cikin ce to ai sai ka ja mu jiwon kawai sai jige gaba ya yi rike ban da kai sai dai ka nuna musu ka komo baya tubi domin kai shine abin da malai yake faɗa shine zamto an yakuna imamu fi surati thaniya shi limamin ya kasance a wannan hoton na biyu in mallam ya kun salla alaihi ya zama yana cikin wanda ba su yi sallah ba bai wata sallah ba nan gurin sai ka kiyaye wa fi zalika ahadi yace akan wannan akwai hadisi na farko ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yadda yake mata rajulun wani bawan Allah ya rasu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'udu annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana zuwa ya wato ya gaishe shi in bai da lafiya kabiyar annaba daga cikin wato kabirun ta kyawawa ke yana zuwa ya gaishe shi bai da lafiya fa da fa nuhu billahi lokacin da ya rabu mutane suka binne shi da kun san rufe mutum da ya raba ba haramun bane kawai shi yana yi ne za a ce bari kwanan biyu amma in dai da akwai yalwa ta yadda za a je a kai mutum lafiya lau ba matsala a hanyar ai akwai biye kuka mun biya wannan ruku a baya cewa akiri au bin jinaza ko bin jinaza wannan gabar da za ana zuwa mutum ya mutu da sauri a kai makabarta amma akwai da nihi wanda yake makabuli babu ne a wani zai da ba an gane ku domin wasu ba ba za ta jin mutuwa da daddare dan wani ya ji da dare kar kike da wani kuma kwarai kuwa sai ga kaki kuwa gaba ɗaya baccin da zai rabi da rabi haka to shi sa wata za ga sun gwamnati a bari da asusu ba bacci dai ka yi wanda za ka yi sai a ta gaya wa mutane wasu kuma suna yi da daren ne don abin ya watsa ya ratsa mutane gaba ɗaya shi ko ina ya ji amma gaskiya akwai waɗanda sukan shiga wani yanayi idan aka zama haka to shi ne ma da yake hadisin ya ci gaba da cewa ba dafa nuhun billahi annabi sai aka binne shi da dare balamma asbaha yayin da aka wayi gari alamu jirka jirka ga annabi alaihi salatu wasalam fa kana da yake ma mana akum an tu'ashimuni me ya ana ku sanar da ni waye ce kuke zuwa ku ga mu qalu jirka ce kana layli wa ne mutum hankali irin na sabba annabi alaihi salatu wasalam sai ce ai mun ga dare ne wannan kana da ita ake kira kana na kanila wanda ba wanda da wani izini da wani a'a kaga misali idan yanzu za mu haɗa dandan sai mu ce idan na ki zafi sai mu ce kana aliyu shuja'an haka zai zama ko to wannan ba ruwan da wannan kana laili ai dare ne yake nan ba kaga babu zancen wato wannan sun je ke nuna shigar hankalin sahabbai a wato wa dangane da ɗabi'ar da annabi alaihi salatu wasalam wannan shi yake nuna a in dare ba za ka buga wa mutum waya karfe daya ka gaya min kalmar da za ta iya ɗagawa hankali ba bai kamata ba yanzu ka saboda waya za ka ga wani zai bugu karfe daya ɗaya da rabi ya ɗaga ma hankali shi ga ka yanzu a ɗan kai wani haka to sai suka ce ai dare ne wa kanat zulma kuma ga duhun dare ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa karina an nashqa alaina sai muke kyabar muke kin mutanen dama ba ta kabar hu ba sallallahu alaihi ma an bijaye sai je kabarin bawan Allah ya masa sallah kana sai ce fa ammana sai mana liman ji wa sabbana qalbahu muka yi zawo ga a bayan ka to fa ammana anan tambaya wayannan da wayannan da aka yi magana sun yi sallah tare da da can sun masa sallah ko yanzu wanda ba su bane suka shiga ku kalli su yake zancen in kuka kalli yanayin zancen kawai su ake magana da su ko kuma su ne ne wanda suke ne ba su je sun faɗa ba sannan dukkan mu je ko ina mala mala albani ya gaya mana jarri a sama cewa wanda zai yi manki wanda zai yi sallah zai zo yi wa mamaci sallah to ya zamto bai yi sallah da ba sai ba da suka ba da amsa suka ce ai su ba da manki su ba kuma za ka iya yi wa wato za ka iya yi wa mamaci sallah sama da sau daya in dai ba limanci za ka yi wasu na ganin wannan saboda sauraya sai dalili saboda wani zahabi ga zahabu a raina amma wani zahabi ne aka ce annabi ya wata sallah sama da sauraya za ku iya tunawa ya salat mun biya da kuwa baya man tawa kuka ya ko za a yi hasken makaranta in ba alaikwa to yanzu a dubo mana zuwa sati mai zuwa duk da abin za mu biya sau nawa annabi alaihi salatu wasalam ya sallaci hamza ibn abdul musayyib sau nawa mantawa kuka yi sau biyu an koma ga kuka fi kai ka ji ko ko ku wani ya ce hudu wani ya ce biyar wani ya ce gida mantawa kuka yi da muka zo muna magana akan yadda aka yi wa shuhada uhud sallah sau tara sau tara mantawa kuka yi ina hango fuskar wasu lokacin da nake magana ba an gane ko to wasu suka hararo da wannan cewa shi ne cewa duk kagar batman aka ka kawo ga ubangi a lawan yau da sallah to duk batin da za a kawo ya hada da hamza ibn abdul muttalib wani duk batin da za a kawo sai an hada da shi to sai ce ba ta kabar hu ba sallah alaihi ba an kala fa ammana wa sabbana kalbahu yayi mana limanci muke zau a bayansa wa amma wa ana fihim yace ina cikin su wa kabbara arba'an yace sannan sai kabarbari guda hudu kabbara hudu yayi a karajar bukhari bukhari ya fitar a mujalladi na hudu uku shafi na tasa'in da ɗaya zuwa da biyu ibnu maja mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da shida wasu ya kula ibnu maja ya koro hadisin a haka yace wa rawahu muslim a mujalladi na uku mujalladi muslim ya rawaita mujalladi na uku ya fi na hamsin da biyar zuwa da shida muktasaran a takaice wa kazan nasai aka imamu nasai shi ma mujalladi na ɗaya ya fi na ɗari biyu da tamanin da hudu wa tirmidhi tirmidhi a mujalladi na takwas ya fi na ɗari da arba'in da biyu wa bunul jarud fil muntaka al muntaka din nan mujalladi biyu yace haka ya kawo a cikin aiwa wato ibnu jarud ya kawo a cikin muntaka shafi na ɗari biyu da sittin da shida aka imam al-bayhaqi mujalladi na uku shafi na arba'in da biyar da arba'in da shida aka ɗaya liji a mujalladi na a hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari shida da tamanin da bakwai ke wa ahmad ahmad shi ma haka wannan rakam din dubu ɗaya da ɗari a ga shi imam ahmad musnad ɗinsa hadisi dubu nawa ne a ciki talatin ba kana dubu ashirin da takwas da ya ce shi ne mujalladi sha biyu yanzu haka yake zuwa sha biyu to sai ce aka yi babu amurki ma hadisi mai lamba ya sa rakam ta ganin ba jaji ba lamba ta dubu ɗaya ɗari tara da sittin da biyu da kuma lamba ta dubu biyu da ɗari biyar da hamsin da uku hudu da lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da hudu wa ziyaratul wula lahu ƙarin farko nasu ne walil bukhari bi ruwaya haka imam a wajen imam bukari a cikin ruwaya shi ma haka ya kawo a mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da shida ɗari da arba'in da bakwai ɗari da hamsin da tara wasu ya da dalil akhira ta yi ƙarin nan na ƙarshe guda biyu an gane ko wa zai gaya mana wani ne ƙarin nan na ƙarshe guda biyu da me wa ana fihim wa kabbara arba'an sai ne to wannan ƙarin guda biyu lahu na da ne wani mai haƙi haka imamul mai haƙi ji ba wani musulmin wannan ta yi ala akhira amma muslim da ta yi iya na ƙarshen kawai wa kabbara arba'a iya na da ne hujja ta biyu ana biyu hurairu radiyallahu anhu anna mar'atan sauda'a wannan hadisin mun biya shi a lu'lu'u wal marjan ko to yanzu za ku ji yadda ake fayyace bayani shi za ba mu tsaya mun ta ja ba yanzu ya fayyace bayanin da muka dan taba a lokacin da aka ji to anna mar'atan sauda'a irin hadisan da yan jamurin suke gayyatawa shine albani a zaune zai yi bayani cewa lalle wata mata wato sauda'a bakar fata me yasa aka ce baka fata saboda a lokacin wato ba su da yawa sai a ba da kwatanci da cewa kuma ƙarin falala ne kun za ku wani malami na wanda sunan sa sai da yawa ne akan falalar baka fata sosai kuwa sai da yin sunan littafin na manta da ya zo ya ce abu na farko da ya fara kawowa ya ce abin da ya fi da baka fata yana da falala ya ce ka'aba ba wa kai ya ce sannan kwayar idan mutum bakin ciki ya ku amfani haka ya ta kawo ya abubuwa bare bayi kasan kasan idan aka zo misali da aka zo ana saboda mutane da aka zo gaba da ta bilal bilal idan aka zo abin zai ga sai an nemo da kowa baki ne a ce kowa ya gaya musu hajji ne wallahi a nan abin da yake ya jira ba zai ga hawan da yake yake wannan da nan da cin da wannan da nan da hawan da yake yake to haka kawai to dai dai a wata baiwa Allah bakar fata kana da ummu ta kasance tana jara wa fi riwayatin tanta fi al-khira tana dinje tsummo tsummo kara tanta ki tanta ki al-khira tana dinje tsummo kara wal aidan wal aidan da hakukuwa hauda ce iyayen da sun sani malami mu kaza hakukuwa yawwa yawwa kuma kira ne kawai to duk wani da abu da za a dan dan sun je dan waye kira ne su ne abubuwa ba ko na abu da sunan da yake da abubuwa in wani abu ya fada ma ido sai a zagi wannan abubuwan da suka fada ma ido shi bai fita haka malaman kaga zaman kauye yana da fa'ida ma eh kuma kabu da fare kuwa zaman kauye sosai zaka koyi hausa ba sirrin turanci a ciki muku yanzu nan ga gidan za ka gani komai ya koma turanci a wata ɗaya turanci uku to sai ce wato wani aidan ka ga al'audu ne daga al'audu dan karku manta kalma ka ga yi dan sanda yake na haka ko da dan ciki yawa sai ce wani aidan da hakukuwa ni da masjidi daga masallaci aikin da ke rai kama tawar wata ke wani yanzu za ka gafa sai shigo da gida da digiri ya tafi sai bar abun a cikin masallaci ko abinci ko mutum ya shigo da abinci ya ci ɗakin da Allah ya fito haka annabi ya faɗa eh cewa abin da ɗakin da Allah ya fito a zuwan kaza shi ne masallaci amma wani za ga yayin da duk minti awa kaza a yi motin ɗakinsa amma masallaci zai zai ba ta kuma ya fita gani yake wani da wani ka aike da haƙƙin kula da wannan masallaci wannan kuma yana ɗaya daga cikin motsuwar imani Allah kowa ya tambayi kan da abin da ya shafi imani to sai ce ba ma da sai da rasu fa faqada annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rasa ta fa ta'ala anha ba'da ayyani bayan kwana biyu sai annabi ya ce ina wanda kuwa fakila da wuce aka ce da shi inna ha ba da ta rasulullahi ta rasu faƙali da yake Allah kuntum azantu muni dan me yasa dan me yasa ba ku sanar da ni ba ko ina ma kun sanar da ni cewa ta rasu kalu sai suka ce ma ta min al-layli ya rasulullah ai ta rasu ne da dare wato sai na sannan sai aka binne ta mun yi wannan magana cewa ya halatta abin ne mutum da dare yawwa wa karina an nuki raka sai muke cin mutake ka qala dai fa ka annahu saddaru amraha yadda suke bayanin kai ka ce sun raina al'amarin ka suna ganin ba kai wani wani matsayi da zai an ta zuwa nan sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka faqala sai annabi yake dulluni ala qabriha ku je ku nuna wani ila kabarin da kaga ba rubuta sunan da bace da sai annabi yake duba da kan da ya to da sunan da wanda wanda ku nuna mun kabarin da wadallu sai suka nuna masa ba a ta kabara ha fa salla alaiha ya je kabarin da ya mata sallah shi kadai dun magana da ne ce kana sabi sabitul bunani babban dalibin Anas ibn Malik ki ahadu ruwatil hadith ne daga cikin masu ruwayar hadisi yace inda zalika wato a yayin haka a wani hadisin akar ko kuma a wani hadisin daban sai ce inna hadhihi al-qubura lalle wa'annan kaburbura mamlu'atin zulma ala ahliha dukkan ke da zuwa cikin wanda suke cikin kaburbura wanda suke cikin kabarin duhu ya lullube su wa inna allaha azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati alayhi to Allah ko ke sarki zai haskaka kaburburan saboda sallar da na zo na yi yanzu a makabartar sallah annabi alaihi salatu wassalam idan ya yi sallah a makabarta ko ba wannan kabarin na kabarin ya wa sallah ba zuwan sa kawai zai bada dama duka a hatta kabarin saboda zuwan annabi alaihi salatu wassalam Bukari ya fitar da wannan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai takwas ɗari hudu da talatin da tara ɗari hudu da arba'in haka nan mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da tara haka muslim mujalladi na uku shafi na hamsin da shida wa abu dawud haka abu dawud shi ma mujalladi na biyu shafi na sittin da takwas wa ibn maja ibn maja mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da biyar wal bayhaqi mujalladi na hudu shafi na ɗari da arba'in da bakwai wa siyaku lahuma koro hadisin nasin wa dayalisi haka abu dawud dayalisi mujalladi na shafi na ɗari dubu biyu da ɗari hudu da wato arba'in da shida abu mai babban bugu kenan wa Ahmad mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da uku shafi na ɗari uku da tamanin da takwas shafi na ɗari hudu da shida min ɗari kitabin gunani an rafi'a an abi rafi'a anhu wa inda ma a tafi siyaq al-mazkur mala albani yace na zabi hakika na bibita wato wannan asiyaqul mazkur wannan wanda na ambato na koro na bibita shi ne li anna wato rawiyahu lam yataradda domin mai ruwa da shi bai kokardo ba ba wani shakka a cikin bayanansa kwata kwata fi anna al-mayyit imra'atu a tasa ruwa ya ke zo yana tabbace kokardo a kan cewa matar nan mace ce ko namiji ba a shi kawai mace ce a ruwa ya ba shakka mala albani yace ji za da bibi da taka baina ma taraddada rawi inda al-akhari a yayin da wato wato wasu wasu rawin suke kokwando ko kuma wasu rawin suke kokwando bi kauli imra'atin aw rajulan wajen kasancewar wannan wanda ta je wa sallah ba ce ko na mutu shi wannan bai kokwando bai yana tabbas cewa mutu to ji da ya bibi da wannan akai to sai ma da yace wajen ku bi min zalik shakkar ta faru ne daga sabitin gudani ɗalibin ana tsammani aw min abi rafi ko daga abu rafi kama da zama bi na hafiz ibn hajar kamar yadda a cikin fatawul bari ibn hajar yace waɗannan bayanan su suka yi shakka wa taraja inda ra annahu ra'atun bil wujud muka rinja da cewa mu a wajen mu cewa lallai mace ce wannan wata annabi ya je wa sallah saboda fuskoki kamar haka al'awwal da farko annal yaqina muqaddamun ala shar saboda tabbaci al-yaqinu muqaddamun ala shar shi tabbas ana gabatar da shi akan kokondu wanda ya zo na kokondu wanda kuma tabbas ne to ana tabbatar da tabbas din ne akan kokondu asani na biyu annabi wa durawiyar lil bukhari ko ruwayatul ruwayatul lil bukhari bi lafzi anna mar'atan aw rajulan kanat ta ummul masjida domin a wata wato ruwaya ta Imam Bukhari ta zo da ruwaya cewa anna mar'atan lalle wata mata aw rajulan shakka rawi ko kuma wani mutum kanat ta ummul masjida ta kasance tana jari masallaci wala arahu illa mar'atan yace ba na ganin namiji ne in ba mace ba yace wata ce kawai ne a gurina fakat da rajaha inda rawi annahu mar'atan yarin jayar a wajen mai ruwaya cewa lallai mace ce dalilin da biyu kenan yace na uku asalis na uku annal haditha warada min tariqil ukhra yace hadisin ya gabato ya zo ya bujuro a wata hanyar daban cewa ana bi hurairah lam yashkar rawi fiha shi abu hurairah da ya ji ruwaya bi ko kwanto a kwata kwata akan wato ruwayar ba walabduha akan ruwayar walabduha da lafazin ta faqad yace faqad annabi sallallahu alaihi walam zuwa lafazin nata kai yadda yake faqad annabi sallallahu alaihi wa sallama mar'atan sauda annabi alaihi salatu wasalam ya nemi wata baiwa Allah baka fata kana taltaqidu al-khiraqa wadda take tsinti sun mokara wal aidana da haƙoƙuwa kirare min al-masjid na cikin masallaci fa kana yace aina fulana ina wanti kalu sai suka ce ma da taro wa zakara al-haditha aka ga hadisin dogo haka za ta ga ulbai haji haka imam ulbai haji ma ya koro shi a cikin sunan ulbai haji nasa mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da mujalladi na hudu shafi na ɗari talatin da biyu min ɗari in ala ibn abdurrahman an abihi an yace daga hanyar wannan bawan Allah wa haka za a kare da ibn khuzaima fi sahihi kama fil fathi kamar yadda yazo a fatahul bari kenan wa ziyadatul ula lil bayhaqi wa ibn khuzaima qarin farko mai bayhaqi ne da ibn khuzaima fi sahihi oji wa kadru hal awwal li ahmad amma rabun da na farko na imamu ahmad ne rabun farko sannan wa thaniya li muslim sannan ta biyu kuma rabi na biyu na imam muslim ne da bai haƙi bi ruwayatin a wajen ruwayar walil bukari ma'ana amma imam bukari ya rawace ta da ma'ana ba da lafazi ba ayan gane ko yau an ce da ma'ana mutum ya ce wajibi dole duk ma'ana ɗaya ta ba kowa ya bambanta ko ai ya ce dole zai ai ya ce wajibi sai an yi kaza na sassari da na sassari shine da ma'anarta ya kawo ba lafazin ba da ma'ana yau za ku ji ana yawan bala ce bukari ya ruwaya da ma'ana ko kuma kai ka zo magana ka ce wato ina ruwaya ne da ma'ana ka manta lafazin amma ka san ma'anar ne annabi ya faɗa shi ne in an gaba ya mutum ya ce auka ba ƙala ko yawwa kakkaiwa annabi ƙarya to sai ce haka nan ya zo wani abi dawuda wal musnadai haka nan wato ya zo Abu Dawuda wal musnadaini bala ya ce wal musnadaini wanne da wanne kenan daya ne da Imam Ahmad bin Hanbal ko shine to amma da ya baka hujja karfin gwiwa haka malam Naziri musnad shine ba to madani ko to amma anan kusa an faɗi Imam Ahmad ne shi ke nan kuwa abin da nake so da ma a hararo kenan an gani wace duru tsani min ha haka rabi na biyu kuma daga cikin su yake musnad din wa ziyaratu salisa lil bayhaqi amma qari na uku da imamu bayhaqi ne wa rabi'a lahu na hudun ma na da nabi ruwayatin wata ruwaya daban wali muslimin wa kaza ahmad haka nan imamu muslim da ahmad wa indahu ziyaratu min qawli sabi amma a taka ruwayar akwai ƙari da magana sabit al-bunani wa hiya inda al-bayhaqi hadha shi ma imam al-bayhaqi yayi wannan ruwayar bai ƙara wa qad raja'a al-hafiz tab'an lil-bayhaqi shi ma al-hafiz wajinan ibn hajar al-asqalani ko yarin jayi da cewa anna ziyadata rabi'a lallai wato yayi wato yayi wa imam al-bayhaqi mutaba'a akan abin da ya faɗa cewa annan ziyadata rabi'a mudrajatun fil hadith ƙari na hudu idraji a kai wal mudrajatu fil hadisi ma adat min ba'd alfazu ruwatin tasalat maganar sahabi da jibo ta kota shi da shi gaski to shine idraji to sai ce wannan maganar idraji ce wa anna halin marati da tabi yana da cikin murtar nan sabitul gunani kawai yace annabi ya ce ba da ya ce annabi ya ga ba bayan ji bai ga annabi ba an gane yawwa in kawai yace annabi ya ce ina cikin marazil naka wa qala ba ibn turkumani ibn turkumani ya saba wa wannan wato ruwaya fa daba ila anna musnadatun min ruwayati abi rabi ana abi hurara yadda ba kan cewa abin jinginawa ce daga ruwayar abu rabi shi kuma daga abu hurara li annahu kazalika fi sahih muslim domin haka yazo a ruwayar muslim lakin na kaula sabit hada sai dai maganar sabit na cewa wato da yayi wannan yu'ayyidu ma zahaba ilayhi al-awwal awwalani ko haka ne ko yawa yace yana karfafa abin da aka kawo wato akan abin da wayannan mutum biyu na farko suka tafi akai yana karfafa sa wa yuqawwihi kuma yana karfafa sa cewa ala anna al-haditha walada min riwayati ibn abbas al-aidan cewa ko kuma wa yuqawwihi yana kara masa karfi cewa annal haditha cewa shi hadisin da muke magana a kansa wala da min ruwayat ibn abbas aidan ya ƙara zuwa ta hanyar ibn abbas ba ta hanyar sahabi ɗaya ba kun san maganganu da bangarori daban-daban suna karfafa juna an gane suna karfafar juna to sai ce wala da bi hadisin ziyaratu akhrajahu tabarani sai dai a cikin sa babu ƙarin cewa akhrajahu tabarani fil mu'jam al-kabir to amma tabarani ya wuce a cikin al-mu'jam na sa mujalladi na uku shafi na 128 da kuma mujalladi da kuma shafi na biyu kenan haka yake sai ce na'am sabata da hadisi ziyaratu au ma'anaha musnadatu fi hadithin akhar yace lallai wannan ƙarin ko kuma ma'anarta mutuna da duk biya hadisin akhar amma jinginawa ce wato a wani hadisin daban wa huwa shine cewa na uku an yazi da bin sabit wa kana akbara min zaid an yi ruwaya daga yazid dan sabit shi kuma yayan zaid bin sabit an gane yayan zaid dan sabit yawa kare yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmi mun fito da da annabi alaihi salatu wassalam wata rana falamma warada albaqiya yayin da annabi ya je makabartar baqiya fa idza huwa bi qabrin jadid sai ga sabon kabari ya ake gane sabon kabari za a ga dan shi a kan ruwa yawa yanzu da an gama kunne mutum sai ya makabarta za ka gane su sai ga sabon kabari ba ta ala anu sai ce wa ka binne anan fa kalu sai ce fulanatu maulatu bani fulan ai wanda ce barar wato barariyar baiwar su kabila wato suwa ne bai wace ba ba araba ana bayani da annabi ya gane shi to ya gane ta wa qala bi ala adantu muni biha me yasa ku ga mun da rasuwa qalu ji ta ce ma ta zuhura ya rasulullahi ai ta rasu ne da azhar wa kunta qa'ilan kuma mun san kana ayyura a lokacin yadda kana kwanciyar rana sannan kuma sa'iban kana azumi ba ne mutum fakarina an nu'zika ko an nu'ziyaka sai muke kin mu cutar da ni ta hanyar ta soka kana da yake bala ta ba'du annabi yace da yau karku kara karku kara la a'rifanna ma mata minkum mayyitun wato nan kamar nawa ya na ga ya goji la a'rifanna ne ko yawa Na'am, to kale yace bala taf'alu la a'ribanna. Wato kada ku ƙara, wato kada ku kada ku ƙara aikata haka. Na rashin sanar da ni. Kada ku ƙara aikata haka na rashin sanar da ni. Ma ma ta minkum mayyitun ma kuntu baina azhurikum illa adantumuni bi. Ba wani ɗaya da zai mutu daga cikin ku. Babu wani ɗaya da zai mutu daga cikin ku ma kuntu baina azhurikum wanda yake tsakaninku. illa wato adan tumuni bihi ne ko biha imanin ya illa adan tumuni bihi ba dai sai kun sanar da ni mutuwar wannan wanda ya mutu fa inna salati alaihi rahma domin sallata ga duk wanda ya mutu na zo ya mai masa aikin kai ne annabi yake da wannan kususiyar kai ba za ka dauka ka jingina wa kanka ba sai ce sallata ga duk wanda ya mutu daga cikin ku rahama ce jin kai ne tun ba dal kabara sannan sai ya je kabarin to ga wani gurin shi ma me ya gurin yawa yace fatafafna radu fatafafna qalbahu sai muka yi sahu a bayan annabi alaihi salatu wasalam fa kabbara alaihi arba'a sai ya zo ya kabbara hudu kun ga nan ma ya ƙara nuna cewa na'am ya ƙara nuna cewa waɗannan bayan Allah sun kuma wani su sallah ba kuma bambance mana cewa sun yi da ko ba ba yau a karaja hunna sa'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu ko bunu maja mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da biyar sannan shafi na ɗari hudu da sittin da shida ko bunu ibban fi sahihi a shafi na ɗari bakwai da hamsin da tara mawari wal bayaki mujalladi na hudu shafi na arba'in da takwas wasu ya kula ibn maja amma ko ruwa hadisin na ibn maja ne sai ce wa ziyada tu lin nazai wa isnadu anhu al jami'u sahihun ala shartu muslim sahihi da kai karatu muslim dama kun san aka ke koro matakan hadisai ingantattu guda nawa ne? guda nawa ai matakai na sharaɗai da ake dawa biyar ai misali guda fito da matakan hadisai ingantattu wanda ya fi kowanne girma ai a a ba ka ai suna ba da adadi mantawa ban sani ko yadda zan fito da abin ne ba ku gane ba wani hadisin da ya fi kowanne inganci wani hadisi ne bukari da musulun ko shi ne kaga kyaratun bukari da musulun shi ne matakan da nake so shi ne yace guda nawa ne shida to shi ke nan mun ji bukari da musulun sai wa bukari sai musulun ta kore shi ke nan Bukari da Musulun. Sai Bukari, sai Musulun. Sai sharaɗin Bukari, sai sharaɗin Musulun. Ta yi ƙoƙari a yi, shi malar Labib ya samu galabi abin da ake kira kakkila. Amma ba shi kadai ba ne, ku je ku ƙara saura biyu, ta ba da ajami. Wala ga wallahi ba riga ba da zai shine ai ya faɗa ko ko bai faɗa ba ma kana alai tarbihi ba ya faɗi wannan mu je karatu an ce mana saura mun jibiya an dai ba da assignment duk da ba ku kawo assignment to sai ce to alaƙar da muslim na hudu da za mu tsaya a kanka سيدي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساجين المسلمين annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana kun ga yanzu wannan matar da aka yi magana ai da jira aka ce wannan kuma da aza to san da more yanzu zai ce kariya ne ya ci karo bayan bayanin da aka yi cewa wannan mazaunin da daban wannan ta aza su da daren ba daban shine kawai amma duk malamai su zo su gama bayani shekara dubu ɗaya da ɗari kada kawai duk ba su gane ba zai yanzu da lokaci da ƙarya suke ka da wannan musiba da yawa ne Allah ya sauke to sai ya ce kane a udu marza ba ta jirar musulmina ya kasance yana zuwa gaida wato marasa lafiya ko talakawan marasa lafiya daga cikin musulmai wa zuwa ba'in da raunanan wa yadda biyo jana'izahu yana bibiyar kuma gawawwakinsu wala yusalli alaihim ghayru ba wanda yake musu sallah in ba annabi alaihi salatu wasalam in dai aka ta annabi na nan to ba a bari kowa ya wasu sallah domin ai akwai wata malala ta musamman wa annabi ra'atan miskina min ahli al-awali wata baiwa Allah daga cikin mutanen al-awali wata unguwa ce a Madina amma yanzu ka shigo gari eh in ka je yanzu ruwan da yake Madina eh in ka tambaya irin wannan ka tambaye dan garin zai gaya ma cewa guri kaza ya da da'awa ne kuma yadda yanzu za ga akwai lokal gwamnatin da za a bayan gari ke yanzu sun shigo to duniya da awali an fahimta da kyau ko wata unguwa ce a madina yanzu ta shigo cikin madina da kuma a bayan gari take wajejen kudanci ko arewacin madina Ɗala sai ce ɗala sakamuha rashin lafiyar ta ya tsawaita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى عنها من حضرها من جيرانها annabi ya kasance yana tambaya a kanta ga wanda ya halarta daga cikin wato makwabtanta a ce ya cikin wanta kuwa irin wannan mutum bai da lafiya an aka ga wannan makwabtanta a ce ya cikin wani kuwa to annabi yana tambayar makwabtanta wa amarahum Allah ya rufe ruha in halarta da ya halarta kuwa ne mutum sai annabi ya ce kawai ku binne da in mai faruwa ta faru kaga wannan yana nuna albishira ke za ta mutu la haula wala quwwata illa ina an maza wahayi zuwa ba za ta tashi ba wane mutum ina hadasa biya hadasin fa yusalli alaiha gudan yi mata sallah wa tuwfiya tilka almar'atu laylan bai wa Allah nan sai ta mutu da dare wa ihtamaduha suka dauke ta fa tawbiya ma aljanai suka dauko ta tare da gawawarki kun san duk wanda ya je maka da madina zai ga zaka ta ake yin sallah zai a gawa yin sallah ebo da ake akwai wani guri wato da ake zuwa annabi alaihi salatu wasalam wanda gurin yanzu already ya shiga cikin masallaci da guri ne tsakanin wato um, kusan um, wannan makabartar da masallaci akwai gurin da ake ajiye gawawakin na ake sallah duk da har yanzu akwai gurin da suke ajiyewa a yi sallah idan za a yi saboda an riga an fada da masallaci hakan gani duk ɗan ƙofar ma gaba a makka za ga gurin da ake kawo su a motocin gawawaki da yawa a jero su haka to haka shi ba a madina jero su za ga gawawaki da yawa zai ga gawa ishirin talatin an mata sallah biyu uku hudu dama ji da kore wuce sallah yake duk sallah a zahar la'asar ya yi sallar gawa a maka da wani sallu ala lamuwaji eh a salatu ala lamuwaji haka za ka ji suna ta fela kawai to sai ce sai aka zo da ita ta ga waje au qala mawdi'an jana'iz ko kuma cewa yayi gurin da ake wa gawa sallah su mutahabi ne a ware gurin da za a rage wa sallah gawa a mu gawa sallah a gurin mutahabi an bai da rage ku a ce guri kaza ke zuwa ya gawa sallah to suna warewa kamar yadda muka yi bayani inda masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gurin masallacin annabi alaihi salatu wasallam kagani shine ya gaya ma huwa shirkil masjid an-nabawi shine wato gabashin masallaci annabi alaihi salatu wasalam wa huwa al-yawm al-azul mumtadda ma atul al-masjid min al-shimali ila al-junub kenan sai yace amma yanzu an shigar da shi cikin masallaci daga arewa wato maso maso kudu bidani bibadin nisa akwai wani guri da aka sa babu nisa to a wannan daga wannan gurin shine wato wannan awalin da ke unguwa ce amma yanzu ta shige masallacin annabi domin kullum alfan da a project din su ma har yanzu ko su hotel da yawa da gefen duk wanda ya taba zuwa Madina zai ga wannan duk hotel din a project din nan da wasu lokuta nan da 20 sati ana so gaba ɗaya su tashi dukkan su kowa cikin masallaci ya hayi ya kai ne ka je ka ga yadda ake rubuta hotel a a sunan da wasu mamaki guri ya kai guri za ka ana soke shi awa hamsin talatin arba'in an soke shi duka ai wannan guri Allah bada wajen zargi kowa ya kai ai kallo karshen kallo ke nan maka da wakila Allah ba wani guri da ya kai wannan gurin karshen kallo ke nan eh duk wanda kake kauna zaka so Allah ya kai shi gurin nan kwarai da gaske to shine ma da yake gaya mana cewa wato liyusalli alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama amarahum saboda annabi alaihi salatu wasallam ya wata sallah kamar yadda amarahum ya umarce su wa wajaduhu qad nama ba'da salati isha da suka zo sai suka same shi yayi sallah bayan sallar isha yayi bacci kai abuwan fakarihu an yuhaddidu an yuhaddidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka suka yi suka kyamaci su tashi a can kasa yace ayyukiru وهو من العبدات tana cikin kalmomi masu harshen da mu sai yace ai dan kan tashi suke kin su tashi annabi alaihi salatu wasalam daga barcin sa fazallu alaiha suke mata sallah sun man talaku biya suka tafi da ita balan ma asba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da gari ya wayi annabi ya wayi gari to me faru sai yace sa'ala anha man hadarahu min jirani da annabi ya makociyar da ta kuma lafiya ya tambaye ya makoci kuma da lafiya ba akbaru kabara suka ba shi labarin da wato fa wato kabara hago sai ne ban ga gurin ba wa annahum karihu an yuhadidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da sunan ne ko yawa wani ba fa'altum me yasa kuka yi haka wan taliku to ku tafi fa talaku wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka tafi tare da annabi alaihi salatu wasallam hatta qamu ala qabri hadir sabai akan kabarinta fattabu suka yi gawu kaga dai ruwayoyin da muke biya suna nuna kamar sun yi sallah an kuma yi fattabu wara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yusaffu lis salat suka yi gawu bayan annabi alaihi salatu wasallam kamar yadda ake yin gawu a sallah alal janazati akan gawa fa sallallahu alaiha annabi ya mata sallah أو رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وجه صلى وكبر أربعة يوم تكبر هدو كما يكبر عن الجنائز كما يدعي وقاه وجي كبر رجع البيهقي جل دينه في جابنا أربعين دم تقول بإثنان سعيد وأن سعيد mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya muktasarar a takaici to kaga nan sai kuma salatul gani sai mu tsaya haka to yanzu za mu muna da minti goma sha hudu sha ɗaya ma za mu ce za mu biya insha Allah ta'ala kamar da muke alƙawari